وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam Bukhari da Kinari da Zaki a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau 30 ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da goma ga watan goma miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil sayyid wa rafa'ul kalim tayyib wallafar babban malamin nan al-imam al-allama أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ولا شيء درس هنا نوع na tasirin da shida cikin wani littafi wanda kuma muna cikin babin ko fasilin da yake magana akan zikirin ruku'u da sujjada da kuma abin da ake faɗa tsakanin sujjada guda biyu akwai wanda ya yi tambaya game da addu'a bayan sallar farilla addu'a bayan sallar farilla wasu suna cewa ba a addu'a sai bayan sallar nafila banda ta farilla kuma a wancan kar a wancan karatun na yi maganar addu'a bayan sallar farilla yawancin malamai sun tafi akan wato istihbabin ko yiwuwar addu'a bayan mashru'iyatul du'a ba'da salawatul maghrib wato shar'ancin yin addu'a bayan salloli na farilla an samu kaɗan daga cikin malamai kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Majlis Ibn Qayyim daga cikin kuma na baya-baya kamar Sheikh Abdul Aziz Bin Baz rahimahullah ta'ala suna ganin cewa addu'a tana kasancewa ne a cikin sallah kaɗai wato bayan tahiyar ƙarshe wato a ƙarshen tahiya ta ƙarshe amma bayan sallar farilla sai dai mutum ya alka na na bayan sallah ibn al-qayyim a cikin littafin sa zabi ma'ad ya hadi khairul ibad ya wato yi magana mai faɗi akan wannan kuma ya tsananta game da wannan matsala ne amma da yawa daga cikin malamai sun saba ma wannan suna ganin cewa ana iya yin addu'a bayan an yi sallama bayan addu'a wato bayan mutum ya yi zikirin da ake bukata sai ya yi bayan ya gaba sallah zai iya yin addu'arsa ya roƙi abin da yake bukata wato du'a'ul masala ibn hajar al-asqalani a cikin littafin fatul bari kitabud da'awa sharhi kitab a cikin sharhin سيد البخاري فتح الباري كتاب الدعوات كتاب الدعوات ابن حجر الاسقلاني ما ذكر شكر قشر قرقشن حديث سعد بن ابي وقاص na addu'o'in da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ya ce kada ya bar yin su bayan kowace sallah la ya da'u hunna dubura kullu salawat karkashin wannan hadisin Ibn Hajar al-Asqalani yayi magana akan wannan mas'alar da ya kawo wasu nusus waɗanda a ciki suke nuna cewa ana iya yin addu'a bayan sallar farilla ana yin addu'a ba da salat al-makruh wasu daga cikin malamai suna cewa magana ibn qayyim da yayi a zadin ma'at ba ta nuna yana hana yin addu'a bayan sallar farilla mutlaq yana hana yin ta ne bayan sallar farilla mubasharatan qabla al-azkar amma lafazinsa maganganunsa a ciki suna nuna cewa ya yake eko haka eko eko ya nuna cewa ana iya yin addu'ar bayan an gama aska a cikin lafazin cikin kalamin ibn qayyim ana iya fahimtar haka akwai nassin da ya nuna haka saboda shi kansa ibn qayyim ba ya hana yi bane gaba daya ya hana daga mutum ya gama sallama kawai ya shiga roƙon abin duniya roƙon ya yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan ya gama sallama ba sharatu da istighfari da fadar Allahumma anta salamu wa anta salam da yin tasbihi da tahmidi da tajiri da tahlili wanda ake yi bayan sallah da yin afkar da suka zo a sunna wanda ake yi su bayan sallah gabanin mutum ya yi wannan kawai tutsa ya shiga roƙon abubuwan da suka shafi rayuwarsa da duniya bukatunsa ne yau da gobe ciki wannan shi ne abin da ibn qayyim ya hani kansa amma bai yi hani akan cewa bayan mutum ya yi waɗancan afkar ba ya yi addu'o'in da yake bukata a hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka ibn taymiya da ya magana akan mas'alar da ibn qayyim sun fassara duhur duhur kulli salah da cewa ana nufin akhir akhir sala suna ce dubur shay'i akhiru wato ce dubur shay'i akhiru wato dubur duk abin da ce dubur duburan kaza to karshen sa ne ba yana jikin sa ba yana rabu da shi ba ba a rabu da shi yake ba saboda ka ce dubur salawat karshen salloli yake ne ba wani ba wajen salloli ba wannan shine abin da shi ibnu taymiya da ibnu qayyim suka fassara dukkan hadisan da suka zo akan dubur salawat amma kuma wasu malamai sun saba musu ke dubur shai a lugar yana zuwa da ma'ana akibar shai wato bayansa bayan an gama abu kaza abu kaza ya zo ya zo bayansa suka suka ce saboda ka hadisin gabar hadisin hadisin mu'adh bin jabal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'adh inni uhibbuka فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك wannan dogon kulle sala ba yana nufin cikin sallah ba nufin bayan bayan ya gama sallah ya faɗi wannan sana hadisin da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu du'a ya asma qala du'a du'a fi dawfi al-layl wa ودبر الصلوات المكتوبة الدعاء في جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة في الدعاء تكي الدري تقوم باية سلولي نفر الله وذاك وأن الدعاء بأيضا دعاء العبادة بأيضا في دعاء المسألة بأيضا في سؤال العبادة بأيضا في سؤال المسألة ودعاء المسألة الدعاء تكوي كأبنك في سؤال الله سبحانه وتعالى يبقى ibn hajar a cikin littafin da muke magana a fuskul bari ya faɗi da zancen sosai ya kuma kawo sus da idan aka koma za a gani sauraka ba ba makaruhi ba ne ba abin hanawa ba ne mutum ya yi addu'a bayan ya gama sallah amma ya fara yin azkar da ake yi da bayan sallah idan ya gama to da kuma iya damar ya roƙi abin da yake so kuma wannan ba na jin ko shi kansa ibn taymiya wannan neman fassara sauraka shi kansa ibn taymiya tana yiwa manufarsa shine abinda aka fahimta daga magana ibn qayyim din kansa to ibn qayyim shine yake sharhin maganganun ibn taymiya maganganun malaminsa shi kuma maganar da yayi shine bayan sallah bayan bayan gama sallah mubasharatan wato da an gama nan take anan da yayi maganar hani amma bayan mutun yayi azkar to wannan kuma yana da damar yayi addu'a ya roki abin da yake bukata wanda kuma shi ne koyarwa da musulunci cewa kana yin addu'a bayan ka gama wani aikin alkhairi ka yi ta wasu da wannan addu'a za mu ga wa al'ur'adi ya nuna mana a cikin aikin haji bayan mutane su gama aikin haji Allah ya nuna musu su yi addu'a wani nasi ne da kuma rabbana atina da duniya hasana wani nasi ne da kuma rabbana atina في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wannan bayan bayan gama aikin hajji ne wanda ya nuna cewa bayan a duk wani aikin alkhairi idan mutum yayi yana damar yayi addu'a bayan wannan aiki na alkhairi domin ya roƙi Allah ya biya masa wasu bukatun shi kai azumi ka roƙi Allah ya tawassuli da azumin da kai kai sadaka ka roƙi Allah ya tawassuli da sadakar da sadakar da kai wanda duk abu ne da nusus sun nuna sun nuna halaccinsa kuma yana daga cikin tawassul bil a'malis salih kuma yi tawassuli da kyawawan ayyukansa da ya fi yi tawassuli da darajar wani ko martabar wani da darajar wani ko martabar wani ba aikin sa ne ka tashi bace ana so abin nan kai kai tawassuli ka kama kafa da aikin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin da tirmidhi ya rawaito shi daga ibrahim ibn husayn nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa iqra'u al-qur'ana was'alu Allah bihi فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن ويسألون به الناس وكرنت القرآن قلوك ألا يشي وكرنت القرآن ويأتوا أكوي توسلي لكرات القرآن لا أسامون لذا سنوسنا كرنت القرآن أما مثلا سبيل وغالش بألما sauraka ya yana nuna kenan in ka karanta alkur'ani sai kai tawassuli da karatun da kai domin ibada ce da ta kusanci Allah subhanahu wataala da ita sai ka nemi kamun kafa da ita Allah subhanahu wataala biya maka bukata wanda shine abinda abinda aka sani don haka sallah tana daga cikin manyan ibadu idan mutum yayi ya gama yana yin tawassuli yayi addu'a da roki Allah subhanahu wataala bukatun su a bayan wannan ibada da yi Allah subhanahu wataala ya karba mana gaba yace wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi allahumma ighfir li dhanbi kullahu دقه وجله ولو أوله وآخره وعلانيته وسره جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأفعل أبو هريرة رضي الله عنه يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن جي ينا فلا أسجد الساعة إن شاء اللهم اغفر لي ذنبي كله يا الله كغافر تامن ذنبينا قبائل ساعة دقه وجله kankanin sa mai kaɗaɗinsa da mai yawansa fi dukkanmu a kare da mu wajen da mu a tafi da mu ƙanƙaninsa da mai yawansa wa awwalahu wa akhirahu da farkonsa da ƙarshensa wa alaniyatahu wa sirrahu da fi da na da nasararinsa da na doyensa annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗar wannan a cikin sujjadarsa wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan a cikin sujjadarsa a sallar sallar sallar nafila annabi yayi wannan addu'a kuma ya halatta yi ta a farilla kamar da aka sani a za mu gama aiki sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah subhanahu wataala gafarar zunuban sa dam dam mufrad ne ana amma mufrad mudaf yadullu ala al-umum al-idafa tadullu ala al-umum dhanbi wa tuzalat zunuban sa duka dukkan wani zunubin sa yana roƙon Allah subhanahu wataala ya masa gafarar sa gaba daya an sani cewa Allah subhanahu wataala ya riga ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam gafara sawa'un abin da ya gabata da abin da ya jinkirta ubangiji ya riga ya masa gafara annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake yi wa Allah subhanahu wataala zanubai bane baba kuma gashi ana yana roƙon Allah gafara zanubansa shi ne wasu malamai suka ce amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ne min babin ta'lim ta'lim ummatihi da ya koyar da al'ummarsa cewa su rika yi don har shi kankin kansa duk da matsayin da yake da shi da gafara da ya samu yana wannan addu'a Allah ya gafarta masa ta ina ga mu sauraka kamar koyarwa ce yake mana shi ba wanda yake da zunubin da zai roƙi Allah ya gafara sa yau amma yana neman yana mana koyar da mu wasu suka ce ana nufin ya roƙi Allah gafarar zunubinsa yana nufin zunubin al'ummarsa اللهم اغفر لي ذنبي اي ذنب امتي wato zurbin al'ummarsa ya jingina shi a kan kinsansa saboda shi ne shugaba abinda ya shafi al'ummarsa ya shafe shi saboda haka ya jingina abin wannan wata fassara ce daga cikin fassarar wasu daga cikin malaki wasu kuma suka ce a'a yana yin haka min babin tawabu wa zulm wal tadarru wal intisab amama Allah subhanahu wa ta'ala min babil ubudiyyah lillahi ta'ala yana yin wannan dan ya nuna shi fa bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya masa gafara wannan ba zai hana shi ci gaba da neman gafara ko da kuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya gafarta masa to ya san cewa neman gafararsa da ubangiji subhanahu wa ta'ala alama ce da take nuna kasantar da kai gaban Allah Ubangiji subhanahu wataala alama ce da take nuna risnawa gaban Allah subhanahu wataala alama ce da take nuna dankantar da kai da tawadu ga Ubangiji subhanahu wataala ce ya Ubangiji duk da kai min ina tun ina dai roƙo a ci gaba da yi min saboda ka wannan kuma wannan wajihin shi yafi shi yafi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kankin kansa ne sannan kuma a cikin duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akwai abin koyi ga al'ummarsa لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة yayi da kankin kansa amma cikin koyarwa ce ga al'ummarsa sauraka su kansu su san cewa suna da bukatar gafarar ubangiji su bada wata ala daga laifin kuka zura da gobe kiyama Allah ya sakarta musu ya gafarta musu ya rufa musu asiri shine ma'anar gafara ubangiji ya rufa ma asiri ya suturta ka da lallabe maka abin da kai wanda wanda ka sani wanda baka sani ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ce Allahumma firli dhanbi kullahu ya karfafa wato umumin da kalmar kul sai yana roƙon Allah dukkan wani laifi ubangi da ya yi masa ya gafarta masa sai ya ce kuma dukkan wa jilla kaɗan ɗinsa da mai yawansa sai kuma ya sake cewa wa awwalahu wa akhirahu na farkonsa da na ƙarshensa sai kuma ya sake cewa wa alaniyatahu wa sirra na fili da na koyinsa za mu ga gabar farko duk ta wadatar ta kunshi duk abin nan da ya faɗa daga ta ce Allahumma kulli dhanbi kullah dukkan zunubinsa kaɗan ya shiga mai yawa ya shiga na farko ya shiga na ƙarshe ya shiga na fili ya shiga na boye ya shiga babu wanda bai shiga cikin kullahu ba amma duk da haka sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada da addu'a wannan shi yake nuna wajen neman ko wato nema wajen ubangijinka akwai basu du'a yana daga cikin yana daga cikin adabul du'a basdud du'a wato kayi ta da fadi ko da kuwa abinda ka faɗa gabar farko ta kunshi abinda kake so ta kunshi abinda kake so ka ƙara fadada ta sake tambayar Allah subhanahu wataala da wata siga wannan wani abu ne da Allah yake so yana daga cikin al-ilha Allah yana sani naci da wannan naci ne Allah ka gafarta min da bayyana dukkan su ka gafarta min kaɗan ka gafarta min mai yawa ka gafarta min na farko da na ƙarshe na fili da na kuri wannan naci ne a cikin addu'a yana daga cikin adabin du'a da yawaita naci kamar yadda wata addu'a a nusar musulmi ta ce Allahumma birri khati'ati wa jahli wa amri wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni Allahumma birri jiddi wa hazli وعمدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ولن تب هذا مغنى cikin addu'a kan duba zaka ga Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni duk za ka ga abu ɗaya ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke ta fito da shi a siga daban-daban ya tsawaita wajen wajen wajen addu'a yana daga cikin adabul du'a yana daga cikin adabul du'a shine basu du'a ne shimfida addu'ar sa wanda kuma alama ce da take nuna al-ilhaq wato naciya wajen addu'a wannan shine yake bambanta sha'anin ubangiji da sha'anin kowane mahaluki wani ubangiji daban yake da shanin halittunsa in wani ne za ka nace to za mu shiga yi idan da ka nace to watakila ba ya karasa shi ko allah yayin da ka nace sannan za ka samu za ka san ka nace masa da ka roƙa ka roƙa shi yasa abu sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar kada ɗaya ku rika cewa Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ansa addu'a ɗaya kuma tukar bai yi garaji ba inna Allah يجيب دعوة أحدكم ما لم يستعجل Allah yana karba addu'a ɗin matukar bai garaje ba annabi suka ce bai garaje nabi ya ce ya rika cewa Allah Allah na roƙe ka na roƙe ka yanzu ka samu wannan alama ce ta garaje Allah na roƙe ka na roƙe ka to wani ko bai faɗi haka ba to amma zai ɗan yi shara ce ana ga wallahi to muna bai da an jima ana addu'a ne bai ce maka ba ya kosa amma daga muryarsa sai da ya dan malage ce to addu'ar an yi an yi an yi amma da shiru har har yanzu shiru kake ba ga maka shiru kai ne kake da kai shiru amma baka san irin gobar mai da addu'ar ta kake ba addu'ar bawa mumini in ya sake ta to gobar mai da take masa ba ta kila akwai wani abu da dirka ko mutum na hatsari wanda bai san da shi ba wannan addu'ar da yake yana son wani abu nan bai gani ba wannan addu'ar ita ta taimaka masa ta kaɗe masa wancan hakan wataƙila a kowane abu babba zai same shi wannan addu'ar ta taimaka abin ya zo da sauki amma shi gani yake kamar ba ta yi wani tasiri ba ya yi ya yi ya yi shi har yanzu shuru to allah ba a yi masa haka saura ka sani cikin ibada kai bawa ne kana cikin bauta da allah subhanahu wa ta'ala addu'ar da kake yi bautar allah ce baka ba ga yi bawa ba ya addu'ar sa a banza saura ka yayi tai yayi tai wani lokaci ubangiji ma zai dan daga ja masa lokaci domin ya yawaita wannan ibada domin ibadar da yake ta yawaita watakila da an sa masa sai sanyi kuma kamar in an sa masa da wuri ila zai sa ya ce ya ce ta kara masa lada kuma ya kara masa matsayi da wannan to duk gata ake masa amma da yake dan adam mai gaggawa da wakana ne san a jura mai gaggawa ne gaggawa sa sai ta sa ya rika cewa har yanzu shi shiru bai bai yi komai ba yace sai ya ji kamar wani alat sai ya ya sai hadisin Aisha take cewa yake cewa qalat Aisha radiyallahu anha iftaqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ذات ليله فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عائشة رضي الله تعالى عنها تكي تشوى افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم وذات ليلة ناني من النبي صلى الله عليه وسلم وترانا نانا لبيش وتناني بيش بنجيش بقى فالتمسه سينا ناني بيش da lalibansa fa waqa'at yadi ala batni kaffi qadamai sai hannuna ya fada da tafin hannuna sai ya fada akan wato cikin digadigansa to a bayan digadigansa wa huwa fil masjid yana gurin sallarsa yana gurin sallarsa masjid da ba nan masallacin sa ba kai a gurin da yake ibada a gurin sallarsa wa huma mansubatani digadigan nasa kuma a kafe a tsaye ya kafe shi a tsaye wa huwa ya kulu yana cewa Allahumma bi a'udhu bi ridaka min sakhatika ya Allah ina neman tsari da yardarka daga fushinka wa bi mu'afatika min uqubatika ina neman afuwar ina neman afuwarka daga uqubarka wa a'udhu bika minka ina neman tsari da kai daga azabarka la usita na alayka ba zai iya ƙididdige yabo gare ka ba ba zai iya ƙididdige yabo gare ka ba an ta kama a saita a masu kai kamar yadda ka yi kanka wannan hadisi wanda ya ce shi ma hadisi cikin musulun ne kamar wancan da baya daga aisha da ya lawa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana dakin ta a farkon lamari ba su kasance suna yin sa fitila wato suna barin fitila ba ma haske haka su kwana daga baya da aka samu fitila a haske kuma wani lokaci kuma za a kwanta sai a kashe ta to aka kashe ta ana ana zaune cikin duhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya kama sallah inda ya saba sallah aisha ta laluba ba ta ji shi ba sai take lalubawa ko za ta ji shi sai ta ji shi yana sujjada ta ji shi yayi sujjada sai hannunta ya fada akan akan digadigansa ya kafe su cikin sujjada yana yin wani addu'a cikin addu'ar abinda yake roƙo yake cewa Allahumma ya uzu bi ridaka min sakhatika ya Allah ina neman tsari da yardarka wato ka tsare ni ta hanyar yardarka bani yardarka ka bani yardarka min sakhatika ta tsare ni daga fushinka wato waɗanda sikofi ne guda biyu mutakabirai wanda suke fuskantar juna ko wanda Allah zai yarda da shi ko wanda Allah zai fushi da shi wanda Allah ya yarda da shi to ya samu mafi ƙololuwar lada ya samu mafi ƙololuwar abin da mutum yake so ya samu wani ruwa min Allah akbar lati yardar Allah ta komai kamar kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga aljanna bayan an shiga aljanna Allah zai shela ya ce a tambaye su akwai abin da ban ba su ba akwai abin da ban yi su ba akwai abin da suke da bukata yana aljanna ce wani abu yake da bukata komai an yi mana duk da aka fitar da mu daga wuta aka tsere da mu daga wuta a shigo da mu aljanna ya gama mana ko sai sai Allah ce a'a akwai abin da ban musu ba ce a yau na a yau zan saukar musu da yarda ta ba zan ƙara fushi da su ba har abada illu lahum ridwani fala asqatu alaihim abada zan saukar musu da yarda ta ba zan ba zan ƙara fushi da su ba sai fushin ubangiji fushin ubangiji ko shi ne shi ne ƙarshen halaka wanda ya haɗu da alaihi zagabi ba ka da hawa duk wanda shi na ya faɗa masa to na ya gama halaka wanda ya rugurguje babu shi ko babu wuzinsa wani shi ne ƙarshe abinda ubangiji zai yi wa bawa na yardarsa na yarda da shi shi ne samun kukutarsa daga fushin Allah shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya kuwace masa wannan yardar dan ya kuce ya samu tsaro ya samu tsari daga fashin Allah subhanahu wataala sai kuma yace wa bi mu'afatika min uqubatika da kuma da afuwarka daga uqubarka wato kai min tsari da afuwarka ta hanyar yi min afuwa ta hanyar yafe min ta hanyar rangon rangon min uqubatika daga aukawa cikin uqubarka kuma waɗannan sifofi ne masu fuskantar juna mutakarila المعافات المعافات والعافية سنهما العقوبة الله سبحانه وتعالى idan ya karɓi bawa ya yarda da shi kenan sai ainihin yafe masa dukkan wasu abubuwa da ya baya ubangiji ya yafe masa yafiyar ubangiji kuma abin da yake biyo baya shine sakamakon ce ba in yace ya yafe maka ba shikenan kuma ya ce to amma shikenan kuma ba ba wani abu zai biyo baya a'a in ya yafe maka to abinda zai biyo bayan tukunci kuma ba ka yi wani shi ne a can sauraka in kuwa har bai yafe wa mutum ba to abinda zai biyo ba shi ne kuma to shi yasa sai ya roƙi Allah subhanahu wataala yafiya domin samun yafiya shi ne zai zai kukutar da shi daga hukumar Allah subhanahu wataala sannan cewa a'udhu bika minka wasu malamai suna cewa wa'udhu bika minka sai su fassara shi wa'udhu بصفات جمالك من صفات جلالك بصفات جمالك من صفات جلالك صفات الجمال صفوفنا masu daɗi masu kyau irin su rahama irin su afuwa irin su ihsani sifatun jalal sifofi na na girma da ainihin tsoratarwa su izza su kudura su sauraka yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya lalube shi da sifofinsa na rahama na jin ɗaya da insani na tausayi don ya kukuta daga sifofinsa na kamun na azaba na ainihin hukuma sauraka yana neman a'udhu bika minka ina neman tsari da kai daga azabanka minka ay bika min azabika kawai dai yake da Allahumma la manja wa la malja minka illa ilayka babu abin guru babu guru guru babu magoya sai gare ka sauraka duk abin da ya firgita ka ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda idan ka tsorata da shi to koma kake gurin sa wani abin da babu tsoro kuke masa duk wani abu da zai baka tsoro ko guje masa kake ba za ka so ya ko inda kake ba kai ba ba za ka yi inda yake ba amma banda Allah shi tsoronsa zai sa ka ƙara nufasa kana tsoronsa kana ƙara nufafasa kuma kana ƙara nufafasa kana sa ƙara samun kuma nutsuwa kana ƙara samun kuma kwanciyar hankali da tsoronsa ne ya koro ka amma zuwa wajensa ke la manja wa la manja minka illa ilayka فظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أي فأيقنوا suka tabbatar babu matsira sai zuwa gare shi to da ka ubangiji subhanahu wataala shi kadai da ake zuwa fake ko in lan yujira min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada lan ajida min dunihi multahada in ba wajen sa ba inda zai samu mafaka ba inda ban samu mafaka wanda ita ce aqida ta ta sunna ta tauhidi karkar cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne wanda ake neman mafaka a wajensa ba a neman mafaka daga azabar Allah da fushin Allah daga kubarsa a gurin wani ba ne shi la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal ba a neman wannan a gurin wani mala'ika na kusa ko kuma a gurin wani annabi wanda aka aiko su kansu wurin Allah suke nema mala'ika da zai yadda يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا waɗannan da ke kira su kuna neman wani abu a wajensu da Allah malamai suka ce wannan ayar tana magana akan waɗanda suka rika bauta wa annabi isa da wasu suke bauta mala'iku wanda suke bauta wa wasu salihai Allah yake gaya musu cewa ula'ika su waɗannan da kuke bauta su mala'iku da su annabawa da su salihai يدعون ربهم ثم أن سبيل يبتغون إليه الوسيلة ثم نيما سأل الزوا وجلسة أيهما أقرب كل سوء يبتغ ثم نيما سكي سكسنجي أبنجي يرجون رحمته ثم فاتا سام بعما سكي ويخافون عذابه ثم قرق عذاب سكي إن عذاب ربك كان ذنبي عذاب أبنجي تأبرت بقولا تجي saboda haka Allah yana nuna musu cewa wurinsa ake neman fafaka ba wurin wani ba ba wani ce aƙida ta tauhidi to shi ne yake cewa a uzu bika min kalam uhsi sana'an alayka ba zan iya kididdige yabo gare ka ba babu yadda za a yi yaban da za ka yi wa Allah ya ce ka gama yaba masa babu duk yaban da za ka ce ita ga tattabai amma za ka iya kididdige yaban saboda ne saboda ni'imominsa ba da iyaka kana yawa wa mutum yayin da ya maka wani alkhairi ya sake maka kai ba masa dukkan wani abu da za a yi maka wani zai maka ko za a gani a zahiri yana da wato iyaka amma bane da kuma Allah wa in ta'udu ni'matan Allah la tuhsuha saboda ni'imar da za ka yi dundun da kace ta Allah ce wa bikum min ni'matin fa min Allah dukkan ni'imar da za ka ba yi gari a cikin ta ta yaya za a iya ƙididdige ni'imar al'adun ko ba za ka ƙididdige ni ta yaya za ka ƙididdige ya gobe da shi ba za ta duba saboda muƙabilin kowace ni'ima in yabo za ka yi guda ɗaya to ni'imar ba ta da ita saboda haka ubangiji saboda haka ubangiji su wani wata'ala ganin yabansa wato ba wato ni'imominsa ko babu mai iya ƙididdige yabansa shi sa ya bai kansa shi yasa ya yi kansa alkur'ani cike yake da yaban da Allah subhanahu wataala alhamdulillahi rabbil samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahu al-kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwa al-'aliyyul hakim Allah shine lahu al-hamd fil ula wal akhirah a nan duniya da ƙarshe duk yaban nashi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alkur'ani cike yake da yabawa ubangiji subhanahu wataala Allah ya yaba kansa saboda girman sha'aninsa da faɗi ramarsa da yi masa ce la'usi sana'an alaika an ta kama a sinaita a nafsi kai kamar yadda ka yabi kanka waɗanda hadisai ya ce rawa musulun hadin al'adis musulun ya wato wani hadisai duka hadisun farko a yana hadisi don biyu na aisha farko yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan tashi cikin dare ya yi sallah a cikin ɗakinsa ta nafila ɗakin da ɗakin da yake kwanciya kuma ya nuna cewa kowane wuri yana da wurin da ya keɓe domin yin sallar nafila shi ne ɗan aisha ta kira shi a nan almasjid ko hofin masjid a yake makami su juri wurin da yake yin yawan sallolinsa ba haka yana da kyau a ce a ɗakin ka a wurin da ka keɓe wurin yin ibada wannan wurin ka keɓance shi domin tashi ka yi sallah ta tana laraban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin duhu yana sallah ya fadi yayi sujjada sai hannunta ya fada ya tattaba shi da wannan ne yawa da cikin malamai suke hujja a kan cewa mace ta shafa mutum kawai da ta taba shi wanda zai warware ta sallah sau da aka annabi sallallahu alaihi wasallam bai buƙaci sake wala sai ya yi kawai wani ma'aikata sabanin abin da yake a mazhabar shafi'iyya mazhabar shafi'iyya in dai mutum ta taba namiji alwalat ta kare ita da ta ba ta kare sawa'un da ladda da jin dadi ko ba da dadi su a malikiya su suke sharɗanta jin dadi abinda mutum ya yi da jin daɗi shi ne abin da suka da yawa zuwa shafi'iya da jin daɗi ba da jin daɗi ba da alwala ta kari to shi yasa suka zo wajen dawafi suke samun matsala suke samun matsala shi yasa za ga matan su sai sun sa safa sai malama suka ce ku sa safa tunda an ce in an taba ko da daɗi ko ba daɗi shi kula ta warware kuma sun sharɗanta alwala a cikin dawafi in alwala ta warware a dawafi sai a sake sai a sake shi to kuma an zo wajen dawafin nan an san ya ba da lafiya jiki zai mata da cikin mace na mace ta bari mace to kaga in aka ce a haka to dawafin to zai yi ba to da suka rasa mafita sai ake suna saba to shi za ka ga duk za ka matan su yan wanda mun ce da za ka duk duk da safa a nan ba wai safa suna yi sa ta da dimin da'iman ba a ta dawafin shi to amma wannan duk ba ba haka ba duk tsananta wa kai sai sa malamai suka ce kaga anan ta taba da sallar da sallar za ka ce a rasa a ce a rasa kare ne ta baya ba ba kare a wala a sabani ne mai faɗi na malamai da cewa da jin daɗi ko ba da jin daɗi ba na ko da su abun mujarrad nafs baya baya warware a wala dan mace ta taba wannan kuma dan miji ko namiji ya taba ce a nafsar da sallar da ne a wala ya sun banci mata su da ya fita sallah karewar tabawa ce sannan kuma a nan wasu malamai hankali suka kafa hujja da cewa mai sujjada zai haɗa kafafunsu ne in yi sujjada zai haɗa kafafunsu ne ba ware su zai yi ba an gani saboda tana cewa ta hannunta ya taɓa kadamai diddigansa biyu to kaga inda arabe hannunta ba zai taɓa su biyu taba rubu bai lamura hada ciki saboda ka wannan wasu kai su ba ita cewa mai sujjada ba ware kafa sa zai ba in yi sujjada haɗe kafa sa zai daga ƙarƙashin wannan wannan hadisi sannan kuma ya nuna kafa kafa kafafun ake yi ba ba kwantar da su ake yi ba kamar da wasu suke yi sai hadisin gaba shine hadisin sunan abi dawud an ibn abbas رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني cikin sunan abi dawud daga abdullahi ibn abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa tsakanin sujjada guda biyu ce Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini ya Allah ka gafarta maka da kaina ka shiryar da ni wajibirni ka dora karayata wa abini ka ba ni lafiya wa rasulni kuma ka azarta ni a wani hadisi abu dawo da tirmidhi da ibn maja da wasu su bi surwaito wani hadisi amma a ruwayar abu dawo babu wajibirni wani ruwayar wani karin wajibirni ya zo ne a cikin a cikin ruwayar tirmidhi da da ibnu majah amma riwayar da ya kawo ce fi sunan abi dawud to babu wani gurni a riwayar abu dawud wani hadisi hadisi ne da aka rubuto shi daga kamil abil ala kamil abil ala ya rubuto wani hadisi zuwa abdullahi dan abbas to mashi wannan kamil abil ala an yi sabani a kansa wasu sun ruwaito hadisin mursal daga kamil abin ala mursal kuma sannan shi kamil abin ala shi kadai ne ya ruwaito wannan addu'a cewa tsakanin sujjada ko bai da sujjatai tsakanin sujjada shi kadai ne ya ruwaito ta tsakanin sujjada ta farar da biya da wannan kaidin kanin sujjada ba wai addu'ar ba addu'ar abuwan da suka rawaito shi daga abdullahi dan abbas da wani abdullahi dan abbas amma ba su ba su rawaito shi da cewa tsakanin tsakanin addu'a ba za ta tsakanin sujjada ba don shi kadai ya fudi ya kadai ta da wannan shi kuma malamai sun sun sun saba akan sa ibnu ibnu ibnu hibban ya kawo shi ya kawo tarjuma sa cikin kitabul majruhin kitabul da yayi ya tattara da malaman da aka soke su ya kawo wannan hadisin ya sadilla bi al'abafi don ya kafa dalili da shi wannan hadisin akan cewa shi wannan kamil abul ala yana da rauni ibnu adi ya kawo tarjamarsa a ƙarshen tarjamarsa yake cewa bai zama ganganun malamai akan shi wannan malami ba sai dai ya ga wasu wasu abubuwa a cikin ruwayoyinsa wanda bai ba daidai ba ce illa anni ra'aytu fi ruwayati ashiya ankartuha naga abubuwa a cikin ruwayoyinsa wanda ba bai basimun ba fa zakartu min ajli zalika saboda waɗannan abubuwa na faɗe shi amma dai wa ma hadha fa arju an la ba'sa bi amma ina ganin dai duk da haka ba laifi a kansa ibnu hajar a cikin da tajul afkar da ya kawo wannan hadisin da in nawawi ya kawo wannan hadisi ibn hajar yake cewa haza hadisin bari wato hadisi ne ba shi da wata hanya sai ta wannan hanyar kadai shi kadai ya keɓanta da wannan lafazi da wannan ziyada sai yake cewa wal falmunfarid bihi kamil wa huwa mukhtalafun fi tawfiqi kamil shi kadai ya rawaito wannan riwayar kuma an saba wajen inganta shi wannan mutum amma shi imamun nawawi a cikin littafin afkar ya hassan hadisi wacce hadisi hassan ne mahajari ke cewa ka annawa ta mada ala sukuti abu dawud kamar da ya yi amfani da shiru da abu dawud ya yi sai yasa ya ce masa hassan shek nasar din al'albani shi ma ya hassan hadisin da wasu shawayar daban an ruwaito wani hadisi an aliyin mawqufan abdulrazak a cikin littafin musallam ya rawaito wannan hadisin amma mawqufi daga ali haka nan ibn abi shayba ibn mundir a cikin kitabul awsat usulatu shi daga ali amma daga maganar ali ba daga maganar ba daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bai haqiqa sunan al-kubra shi ma rawaito shi da wata hanya wani isnadi wanda yana da mutubai akwai riwayar buraida da take cikin musnad al-bazzar shi ma na wannan hadisin amma ruwa ce mai rauni kwarai da gaske addu'ar akwai ta a cikin sai muslim amma ba tare da wannan kaidin ba muslim ya rawaito daga abu malik al-ashja'i an abihi abihi shine tariq ibn ashyam al-ashja'i radiyallahu anhu yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam naji annabi sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajul wani mutum ya zo wajensa فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي ميزان فدا إن نزوه روقانك بنجينا ومن بقويني فذلك تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم ميزان شيء إذا نزل روقه بنجينا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ka faɗi waɗannan addu'o'i ka ce ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka ji kaina ya Allah ka yi min rahama ya Allah ka ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka yi min rahama ya Allah ka bani lafiya ya Allah ka bani arziki annabi sallallahu alaihi wasallama jama'a asabi'ahu illa al-ibham ya hada yatsunsa hudu ya faɗi abubuwa hudu irli warhamni wa wa'afili warzuqni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada masa haka yace fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak ce waɗannan addu'o'i sun hada maka duniyarka da lahirarka a wata ruwaya yake cewa kana rajul idza aslama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in mutum ya musulunta allamahu annabi sallallahu alaihi wasallama as-salah sai annabi koya masa sallah ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات sannan sai umarce shi addu'a da waɗannan kalmomi ce Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni ya Allah ka ji kaina ka yi min rahama ka shirye ni ka shiryar da ni kalmar ka shiryar da ni ta karu a wannan riwaya sannan wa'afini ka yi min afwa warzuqni sannan ka yi min arziki akwai riwayar Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas daga babansa Sa'ad ibn Abi Waqqas yake cewa ita ba tana cikin sai muslim yake cewa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ba kauye arabi ba kauye ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala allimni kalaman aquluhu ya bakin Allah ka koyar da ni magana da zan rika faɗa annabi sai ya ce kul ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kaseeran subhanallahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim annabi sai koya masa ce ka riga fadar wannan allimni kalaman aqulu faɗa min wata magana da zai rika mai tawa dan sai koya masa wannan karka faɗa wannan sai ba kawai ce fa haula ibi rabbi famali wannan aina ubangiji ne ni ina nawa wannan duk abin da faɗa yaban Allah ne ne na ce la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya Allah mafi girma abin girmamawa da duniya ta tabbata ga Allah mai yawa sarki ya tabbata ga Allah ubangijin ta kai la hawla wala quwwata illa billah duk wannan li rabbi na ubangiji na ne famali ni ina nawa annabi sai ya ce qul to ka ce Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni da ce to sai kai ka faɗi wannan in kana neman naka to ga naka to wani addu'a za mu ga ta kunshi komai kamar da ya ce haula'i jama'a zaka duniya ka wa akara waɗanda addu'o'i sun haɗa maka duniyar ka da lahira mutumin da ya roƙi gafara ya roƙe shi alwiqayatu min sharri dhunubi kullih Allah ya masa katangar karfe daga sharrin dukkan zunubai shine ma'anar Allahumma gfirli dukkan wani sharri da zunubi zai jawo masa Allah ya masa tsari da wani ya roƙi gafara ubangiji game da wani sai ce warhamni ya roƙi rahama wannan tasirul khairi eh tasirul khairi wal birri wal ihsan duk wani alkhairi duk wani ihsani duk wata kyautatawa ka roƙe shi yadda ka roƙi rahama ubangiji subhanahu wa wata rahama ko wani abin da ke tausayi ne tausayawa da jin kai da ubangiji yayin da kace warhamni to ka roƙe shi wannan ka roƙe shi rahama duniya ka roƙe shi da lahira sannan yayin da kace wajburni kamar da yake cikin ruwa da guda wuce ruwayar Tirmidhi da Ibn Majah wajburni ka dora karayata aljabru huna fi saddu hajati duk wata bukata ta ubangiji ka toshe mai ita shi ne ma'ana tura kaya dukkan wata bukata da ta ke tare da ini Allah ta toshe minta da zamban da ita kaga anan ya roƙi dukkan wata karayarsa duk wata bukatar sa ubangiji ya toshe masa ita sannan abin da ya rasa ko da yake da shi ya rasa Allah ya dawo masa da shi ya koya musanya masa da wanda ya fi shi sannan da ya ce wa abiri gaba da aka yi ka bani lafiya ya roƙi ubangiji subhanahu wataala samun kubuta assalamatu min al'afati kullih Allah tare shi da dukkan wasu abubuwa da su tuce shi za su tutar da shi ya roƙi Allah al'assalamatu min alfitan duk wata fitintinu ubangiji subhanahu wataala ya masa tsari da gare su wan najatu min albalaya wal mihan ya roƙi Allah ya tsare shi daga dukkan wani bala'i da dukkan wata jarraba mara daɗi sannan yayin da ya ce wahadi ka shiryar da ni da ya roƙi Allah subhanahu wataala shi al-hidayah wal hidayah hiya babu lil wusul lis sa'ada wal falah dunya wal akhirah yayin da ka roƙi Allah shiriya ka roƙi Allah ya baka wato sa'ada rayuwa mai kyau mai daɗi a duniya da lahira ka samu abin da kake so a duniya ka samu a lahira yayin da kace wa sukuni Allah ka azurta ni to ka roƙi abinda jikinka zai tsayu da shi abinda samun abinda za ka ci ka sha ka ciyar da waɗanda suke ƙarƙashinka ka shayar da su ka tufatar da kanka ka tufatar da su abinda dukkan jikinka yake bukata na ci da sha ka roƙi arziki a nan ya kunshi arziki al-ma'anawi al-hissi wal ma'anawi al-hissi shine ci da sha da sutura kamar masauki matuguni da abin hawa dukkan wani abin da a zahiri kake bukata sa domin rayuwar ka guda da sai wannan shi al-rizqul al-hissi al-maddi to al-rizqul ma'nawi shine Allah ya baka imani da ilimi baka imani baka kuma ilimi ce ilimi shine sanin Allah sanin waye Allah sanin hukumin Allah sanin hukuncin shari'a wani shi ne arziki al'almanawi da ba ganinsa za a taba shi ba amma kuma shi ne akan gaba shi ne akan gaba za ta ce allahun ba su ne ilman nafiya ce allahun ba su ne ce ilman nafiya wa amalan salih aiki na kwarai da ilimi da ilimi wanda yake mai kyau saboda ka zamu ga wannan addu'ar wanda mutum zai yi ta a cikin ɗanjarsa ka ɗago daga sujjada kafin ka koma ka yi wata addu'a amma duk ta tattari da kafin ka duka sanda kake yi kamar sai ka ga kamar baka yi ka abu da yawa ba wataƙila baka je sunayen wasu abubuwa da kake so su bitu a cikin ba sai ka rika ganin har yanzu baka rubuta komai tare da cewa kuma ba abin da ka rage sannan ya ce in kai wannan ya ce wannan ka samu alherin ka na duniya da lahira a yadda muka yi bayanin menene bai shigo ciki ba ba fa abin da bai shigo ba saboda haka a tsakanin ka dago daga sujjada ne baka kuka koma duk kai wannan ka roƙi waɗannan abubuwan gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala kuma yana jinka babu shakka wani addu'a ce wata ke da girma kwarai da gaske sai lokacin ba baka ce ne to saura abin da ai ta karshe din ba hadisin wa fi sunan cikin sunan yace an huzaifata ayyuka an huzaifata radiyallahu anhu anna rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bayna sajdatayn rabbi firli rabbi firli ce yana fada annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada tsakanin sujjada biyu ce rabbi firli rabbi firli abu dawud da nasa'i suka fitar da wannan hadisi shine sunan din da yake nufi a nan a cikin sunan arba abu dawud da al-imam an-nasa'i su suka fitar da wannan hadisi akwai shi a cikin musnad al-bayalisi akwai shi a cikin ad-da'awat na al-bayhaqi akwai shi a cikin sayyid ibn khuzaima haka ibn khuzaima ya inganta hadisin al-hakim shi ma ya inganta hadisin ya rawaito shi a cikin littafin sa al-sadra ibn hajar a cikin nata'ij al-afkar ya ce hadisi ne hasan hadisi ne an yi sabani fi waslihi wa irsalihi وسأل هل هو وصل موصول مرسل أو موصول يعني اختلف في وصله وإرساله واختلف في تعيين راويه هل هو حذيفة أو غيره أقول سأبان يا كمان نقلوا سنن النسائي يكاو اختلاف الرواية أكنسا هكذا نقلوا نتائج الأفكار ابن حجر asalin hadisin Hudhaifa a cikin sahih Muslim ya gabata amma babu wannan addu'a tsakanin su sujjada guda biyu asalin hadisin Huzaifa wala rabbil firli rabbil firli ko Allahumma firli Allahumma firli ya tabbata a cikin wasu ruwaya kuma shine abinda Imam Ahmad ya zaba cewa mutum na iya fada a cikin tsakanin sujjadarsa haka ne shine ikhtiyarin Ishaq ibn Rahuya rahimahullah saboda za mu tsaya nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya bada sanin kuskure ko da yana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته